ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na min hajjul muslim kuma wani darasin mu na biyar ko yau kuma sha ɗaya ga watan rajab wanda kuma shi ne 31 ga wata na Disamba ko a ƙarshen shekara ta 2025 za mu tashi ne ko muna karatu ne a cikin fasali na farko a littafin da malin ya kawo da cewa shi ne mutum ya yarda da samuwar Ubangiji sannan kuma ce hakan zai sa ka gane akwai Ubangiji ta hanyoyi da dama daga shi akwai taufiki na Ubangiji ɗin Allah maka gamdakatar kaɗin cinka matsayin musulmi kuma ka yadda akwai Allah bayan wannan kuma ya ce akwai dalilai wadda suke na naƙaliya na ilimi da aka naƙalto daga ƙur'ani da hadisan manzan Allah da kuma maganganu na magabata na ƙwarai na ilimi sai cewa naƙaliya hujja ta ilimi ina fata an gane in ma ƙur'ani ko hadisi ko maganar magabata na ƙwarai kasan da ya gabata mun karanta abubuwa guda biyu da malin ya kawo don gaba da hujja akan cewa haka ne ko biyu ne ko ɗaya ba karanta ko za mu tashi akan abu na biyu ya ce ikibaru ikibaru na hawan bil mi'a wa arba wa shina alfan min al'amda al mursalina abin da dai nuna maka cewa akwai Allah ya ce bayan mun ji dalilai na ayoyi da Allah ya kawo ya yabi kansa ya faɗi siffofinsa da sunayensa wanda mun karanta fatan da ya gabata yace abu na gaba shine an samu bayanai daga sama da annabawa ɗari ko dubu ɗari da dubu ashirin da dubu haka wasu malamai suke faɗa tare da cewa dai a nassun qur'ani ƙarara Allah bai faɗa da din annabawansa ba shi dai ya ce hatta manzon Allah kansa yace waɗansu daga cikin annabawa an baka labarin waɗansu kuma ba a baka labarin su na fata an gane to ce amma an samu wannan adadi na annabawa da kuma manzanni da suka ba da bayani game da samuwar Ubangiji. Suka ce akwai Allah ko ya ce wa min na hasali, wa min rububiyyar cikin awalimi kulliha, kuma daga cikin irin bayan da suka ba da su waɗannan annabawa da manzanni akwai cewa Allah shi ne ya halicci dukkan duniya da abin da yake cikinta, kuma shi ne ke kula da su, shi ne arrabu, ya yi halitta, yake kuma kula da halittar. ta gurin ciyar da ita da tsawara ta da kuma juya lamuranta na fata an gane wannan Allah ka ɗauke wannan abin a duniya ya ce wa min khalqihi ta'ala sannan kuma Allah shi kaɗai ne ya halitta dukkan halittarsa wa tasrifahu fiha kuma shi ne ke jujjuya lamarin halitta ka duba dai yanzu gashi kifin Allah ana tsammanin kamar yana cikin mai tsananin sanyi amma ga sanar kudur sa Allah ɗauki sanyi wani abu da ya shallake hankalin ɗan adam zafi kibiran ga sanyi ya zo kaga duka wani nuna maka cewa Allah Allah ne kuma shi yake yin abin da ya ga dama abin da muka saba ko ka saba gani tun kan ayabe ka ko ka saba ji a duniya shi ne za a yi ruwa adadin watanni kaza za a yi bazara adadin watanni kaza za kuma a yi sanyi adadin watanni kaza amma kuma Allah shi ke da ikon ya canja abin da ka saba gani ya da shi ba haka ba kuma babu wanda ya sai ce me yasa ko akwai saboda shi yafa aluma ya sha ina fata an gane to Allah kuma shi ke yace yake cewa shi yake juya lamarin su halittarsa yace wa min asma'ihi wa sifatihi kuma Allah ya faɗi labarai da bayanai dangane da sunayen Allah da kwasfofinsa wanda mun karanta waɗansu daga cikin ayoyin da Allah ya faɗa game da waɗannan yace wa ma minhum min nabiyyin duk waɗancan annabawa da manzan da aka faɗa mutum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ya ce babu wani annabi guda ɗaya wala rasulun ko wani manzo guda ɗaya illa wa ƙadi kallamahu Allah ta'ala ba ce sai da Allah ya magana da shi imma Allah ya mar magana kai tsaye imma Allah ya turo ɗan saƙo gurin shi a turo masa mala'ika a faɗa masa saƙon da Allah ke so ya je isar mutanensa ina fata an gane ya ce au ba sa ilahi rasulun ko kuma Allah ya tura masa ɗan saƙo shine manzo abnan mala'ika a tura masa ɗan saƙo cewa Allah ya zaɓe ka kai annabi ne ga kuma saƙon Allah daga nan kuma sai je fara abin da Allah ɗaura masa idan annabi ne suka ce malamai annabi shine wanda Allah ya ba saƙo na shari'a amma ba a umarce shi faɗa kira kowa ba haka suka ce daga cikin malam shi a karan kansa Allah masa bayanan ga da zai bauta wa Allah ya ba Allah kaza kaza kaza kaza kaza amma ba kallafa masa cewa sai ya je ya sanar da kowa da kowa ba shi kuma manzo bayan an ce shi ga saƙon Allah ya karfa sannan kuma ya isar da saƙon ga mutane adadi kaza kowanne annabi ya turo shi adadin yadda Allah ya so ya bashi na mutanensa ko iya al'ummarsa ko kabilarsa ko iya garinsa shi yasa ba ka samu a lokaci ɗaya an yi annabawa ba annabi ba ba guda ɗaya ba kale annabi Ibrahim yana garinsa a matsayin annabi kuma ga annabi Lutu shi kuma a wani gari shi ma matsayin annabi ba Allah ba da labarin su ba aka turo masa mala'iku su kamar bayani cewa su mala'ikun Allah ne za mu tafi gurin annabi lutu mu dammara mutanen su duk Allah ba mu labarin su haka shi za a yi annabawa a iya adadin gun da Allah ya so ya tsaye da su da sakon da yake bukata annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kace an turo shi ga dukkan duniya gaba ɗaya shi sakonsa ya haɗe dukkan duniya mutane da aljannu duk wani sakon manzon Allah wajibi ne imani da shi in yin imanin kwanan kama da shi kafiri a gun Allah in kuma ya mutu a wannan yanayi to zai mutu a matsayin kafiri a gun Allah to ga kowanne annabi an ba shi sako da adadin iya abin da Allah ke so ya isar na annabinsa to shine bambanci tsakanin annabi in ji malamai da kuma manzo ar-rasul kenan shi ar-rasul shine ya haɗe annabi gaba ɗaya dukkan rasul to annabi ne dukkan wanda aka ce shi rasulu ne to kuma annabi ne sannan kuma rasul ne amma ba dukkan kuma annabi ba ne rasul shi wani kawai an ba shi ne a matsayin iyakansa kawai zai yi ko iya waɗansu iyayen da Allah so tsaye da shi shi ke sai bauta wa Allah haka kuma har yanzu ya gamu da ubangijinsa Allah ya samu dace ita to dole sai Allah ya turo masa dan sako daga cikin mala'ikunsa ko au alqa fi raw'ihi ma yuzmu ma'ahu annahu kalamullah ko kuma Allah ya kimsa mar a ran cewa wannan sakon da ya ji to maganar Allah ce kuma sakon Allah ne kamar yadda aka samu annabi musulun sallama ana masa wahayi wanda ba na qur'ani ba shi da hadisul qudsi ba mala'ika aka turo faɗa masa ba shi manzon Allah Allah zai kimsa mar cewa wannan abun kamar hadisi haka karar wanda kowa ya san shi ko ya ce manza ubangiji abin nan an abu zari kaza kaza kaza sai ka cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tudhalim kaga wannan hadisi qudsi ne Allah ne tusa manzon Allah sakon da Allah ke so faɗa mutane ba malaka ka turo mare faɗa masa wannan sakon ba ina fata an gane haka shi ma matsayinsa daban a gurin malamai za su maka bayani akan sa insha Allah to irin wannan sallah kin sa wa shi wannan annabi cewa wannan abin da ka ji ko aka faɗa maka din to sakon Allah ne to haka dai ala ayyi hali in dai mutum annabi ne shi ko manzo ne to lalle sai Allah ya magana da shi ko ya aiko masa mala'ika ko kuma ya kimsa mar wata magana ko wani sakon da zai gane shi da kansa cewa wannan maganar Allah ce ina fata an gane to wannan shine ya ce ina miki wa wahayuhu ilaihi ya gane cewa wannan wahayi ne Allah ya masa dan ya je ba da labari ko ya isar da sako ga Allah ya ce ila ko fa ikibaru hadhihi al-adad kabir falaka to haga labarin da waɗannan adadi mai yawa na manzannin Allah da annabawansa akalla mutum dubu ɗari da dubu ashirin da hudun nan a ce su tari ga baki ɗaya su ba da wani saƙo wani jawabi abu iri ɗaya guda ɗaya sai nuna maka cewa lalle wannan abun haka yake saboda tsarin da Allah ya dan adam shine ba a yi ittifaki a tare akan abin da yake ƙarya ne ba za a yi hada baki akan abu ƙarya ba ina fata an gane dole sai wani ce a wannan fa kawai shi mu muka hire kayan mu sai yayi tawaye kin ko yace wani adadi mai yawa min safwatu kalqil wanda kuma adadi wannan adadin ba wai ga magarin mutane bane a zababbun halittun Allah ne domin dukkan annabi wani zababbe ne a cikin halitta da Allah yake so zabe shi ya sala faɗa cewa shine yake ce Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas duk wanda ka tura ɗayan annabi to Allah zaɓar sai a cikin mutanensa da haka cikin al'ummarsa shi ya fi kowa na fata an gane ya fi kowa ƙima da matsayi da darza abun Allah kisa sai Allah ya zaɓe shi to ga ce yanzu an samu zaɓaɓɓun mutane sama da mutum dubu kaza suka ba da labari suka ba da jawabai akan cewa akwai Allah ga aikinsa shi ne tantanta abauta masa to haka wannan nuna maka cewa lallai akwai Allah kuma hujja ne ke da cewa akwai Allah ina fata an gane yace ukwafatul albashar wanda ko bayan su da kule sannan kuma su ke bantattu ne mu a cikin mutane waɗansu exceptional ne na musamman ne su dukkan annabi shi na musamman ne ke sa Allah ya ce mazala yake cewa wani hadisi ya ce ni Allah ya zaɓe ya ce a cikin dangin ƙureshawa sai Allah ya zaɓi banu hashim a banu hashim sai aka zaɓi zuri'a kaza sai aka tsayar bayani akan zaɓen da Allah ya manzan Allah da sannan a cikin banu hashim ɗin gaba ɗaya kuma sai Allah ya zaɓe ni bayan an zaɓa tun ayan annabi isma'il annabi ibrahim aka zaɓa annabi isma'il a cikin ƴaƴansa aka zaɓi kinana a cikin ƴaƴansa aka aka rika zaɓa za aka aka dokan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to shi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne gaba ɗaya ba na daga tace aka tankaɗe aka reraye da kuma duk inda Allah yake zaɓar annabi a turo shi zaka samu ya fi dukkan mutanensa fita da kamala na kowane irin fuska na fata an gane a ga misali hatta annabi shu'aibu da mutane suke annabi salihu da kuma annabi shu'aibu suke cewa da fa kad kunta fina marjuin qabla hadha ai da muna ganin cewa kai ne ya cancanta ma a baka shugabanci a garin nan saboda kamalarsa da cika da kamalarsa da nagartarsa to kuma sai ya zo musu da sakon ma Allah cewa daina bautar gunki yanzu ga tsarsu kuma za ka mana wani abu sabo daban ko ala ayi halin dai duk inda aka turo annabi to sai zafatse ne a cikin al'ummar ta gaba ɗaya shi da abin da malaki nufi a nugudu ya to haga wa'annan keɓantattu zaɓaɓɓuwa cikin mutane yuhilu al'adar bashari ai hankalin ɗan adam ya yi kaɗan ya ƙaryata ya zanto cewa takribahu kama ya hilu tawa'u hadiya adad alal kadhibi yace hankalin ɗan adam ba zai iya ƙaryata waɗannan adadin mutanen ba a ce mutum sama da dubu su faɗi magana iri ɗaya kuma sai a samu wani mutum ya ce dukkan su ƙarya su kai wannan ba zai yi ba na fata an gane baya yiwa a samu haka a ce aƙalla mutum dubu su faɗi wani abu iri ɗaya kowa ya yarda da wannan abin su dubu ɗaya sai kuma samu wani a can gefe daban ya ce duka su dubun maƙaryata ne haka ba zai yi ba wannan baya yiwa na fata an gane ita kamar yadda kuma zan to abu ne wanda hankali ba zai kama ba a ce wannan adadin dubu ɗari da dubu ashirin da hudu a ce sun yi ittifaƙi kuma kan ƙarya shi ma baya yiwa kuna ganewa ba zai yi ba domin Allah ba mu labari cewa yace dukkan annabin da aka turo wa mutane ya ce wa ma arsalna min nabiyin ko illa li yuqa bi rabbihi ne akwai aya yayin ayar ba ita nake so ba ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت duk wata al'umma Allah ta tura mata annabi annabin me yake gaya mata shine an ibudullah abauta wa Allah haka dukkan annabawa sakon su ga gama gari hadaddan sako guda iri ɗaya ne shine abauta wa Allah shi kadai sannan kuma an yi santi dagutu to Allah ta dukkan waɗannan taron kowa yana magana ne akan abauta wa Allah an ana magana annabi Nuhu ya ce mutanensa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru haka bane annabi shu'aib shi ma annabi salihu ma qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin dukkan annaba haka sai kirma ku bauta wa Allah shi kadai ku bar wani ba Allah ba kowanne annabi abin da ke gaya mutanensa shine su bauta wa Allah shi kadai kuma su nisance su kaurace duk wani abu da ba Allah ba illa shari'o'insu ake san bambanci adadin sallar da annabi kaza wane zai lokacin sa kaza ne da lokacin annabi wane kuma kaza ne azumin mutanen annabi wane kaza ne azumin mutanen annabi wane bambanci kaza ne amma asalin aqidar guda ɗaya ce shine ani ibudullah wa sanibu tabu duk abota wa Allah a kuma nisan ciwo tabu to a ce duk wannan adadin duk abu da suka yi nan a ce sun yi ittifaqi na kan ƙarya kaga hankalin dan adam ba zai taɓa yadda da wannan abu shi ne abin da malaki faɗa a nan gudu ina fata an gane ina miki ya ce wa ikibaruhum bi ma lam ya'lamu a ce daga sai haɗu su faɗi mana wata magana ta ƙarya kuma su faɗi abin da yake ba su da ilimi a kansa kirkira ce wata haƙaƙo kuma suka haƙiƙance da wannan abin duk annabawa sun yi ta fama da mutanen su ba akan mai abota wa Allah shi kaɗai suka tsaya akan wannan abu ake ta fama da su wasu daga cikin su ma suka rasa rayuwarsu akan sanadiyar wannan da'awa ko ba haka bane duk sun tafi ne akan cewa bauta wa Allah shi kaɗai yasa a zage su a kore su a yaƙe su wasu ma a kashe su amma dai asalin sakonsu shine a bauta wa Allah shi kaɗai daga suka tabbatar da wannan cewa akwai Allah kuma bauta wa Allah shi kaɗai wa yadrimu ko takdibuhu kama yahilu amene bi sihhatihi kuma suka tabbatar da cewa wannan aqida gaske ce kuma sun tabbatar da ita me bauta wa Allah shi kaɗai kuma Allah shi ne halitta sammai da ƙasai yake juya duniya da abin da yake ciki ya kawo ruwa ya kawo iska ya kawo sanyi ya kawo zafi duka Allah ne kaɗai yake babu wani ba shi ba duk aka suka tafi su gama rayuwarsu su koma ga Allah su ya ce wata ya ƙanu cikin yaƙini a kan duka wannan da'awa wa hullun kiyarul bashar alhali ko su suka kowa su ne zaɓaɓɓu a cikin mutane to a ce duk adadin sunan da suka faɗa kowa ya da'awa akan Allah annabawa ga baki ɗinsu ka ɗauka ma iya guda ashirin da biyar da Allah faɗi labarinsa ƙur'ani su kaɗai ne annabawa to duka su yi bayani akan abota wa Allah ga abin da suka da gubar maya ga abin da Allah ya mutanen wanda suka ƙaryata annabin ga sakamakon da suka bi annabin duk ba Allah ba da labarin ƙur'ani ba kuma ce duka wannan a ce an yi magana ne akan abin da ba gaskiya ba kaga hankalin ɗan adam bai taɓa da wannan ba yasa hatta wanda ba musulmi ba dole zai da ƙarshe cewa akwai Allah dole sai ta kankance ya da cewa akwai Allah tunda an samu jiwa ko kwanan nan an yi wata mukabala mai zafi a India tsakanin masu ganin cewa babu Allah kwata-kwata wanda suka ce su ba sa yadda akwai abu sai in an samu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar da muka saba da misali a kansu sun tabbatar da samuwar abu shine five sense organs din nan ko to suka ce tunda haka ne shi game da Allah babu sai da za a ce waɗannan abu biyar din sun tabbatar da samuwar Allah inda dan ta wannan abu guda biyar ɗin babu to za ka suka ce su babu Allah za ka shi malamin addini shi kuma suke muƙabala da waɗannan masu irin ra'ayi a ƙarshe da irin waɗannan bayanan ba aya ba hadisi ƙwaƙwalwa aka saka zan zurucinta aka kuma kada shi mai ra'ayin babu Allah don ma ƙa'ida ba za a taɓa yiwuwa a ce ga wani abu samamme kuma ba wanda ya abin ba a ba zai yiwa yanzu masallacin nan sai an ce maka gina shi aka yi abin san gina shi akai ai ba zai kai shi da kai shi sau duk duniya kuma ga daga tafiya za mu zo mu ji insha Allah ya ce to ko ina muke ya ce wata kiyar albashari wa aɗa aruhun nufusan kuma sun fi dukkan ‘yan adam kyakkyawar zuciya da kuma hankali su annabawa ke domin duk inda Allah raɓa annabi to ya fi wannan al'ummar ta da kamala to a sai duk su ba da labari da bayanai akan Allah kuma ce wani ɗan adam ya ƙare ta wannan maganar baya yiwa ya sa hatta manyan arna na duniya ma wanda su batar da ko abota wa kowa ba amma dai a ƙarshe sun yadda akwai Allah a ƙarshen lamarinsu ana hira da yawa daga cikinsu ta tambaye mutum to kai kai wa halice ka sai ce baban shi da mamarsa ce to fine kai ma yanzu kai aure za ka iya halittar wani ko ba shi ba ne da kuma haka ba zai iya ba da amsa ba to ta za ka kera shi ta za ka yi shi dole a ƙarshen ya je dawo zai da akwai wanda ya yi shi akwai wanda ya halitce shi abin da kake gani a duniyan nan akwai wanda ya yi shi to waye shine Allah ko ba za ka bauta masa dole ka sallama akwai shi na fata an gane ta wannan shi yace wa arjahim uqulan su kuma annabawan nan tafi dukkan yan adam kaifin hankali da kuma cika da kamala na tunani ya ce wa asdaqahum hadithan sun fi dukkan kuma mutane kyakkyawar magana mafi gaskiya saboda annabin Allah ba yin abin da yake ba na gaskiya ba na fata an gane ya ce abu na uku imanul malayin lil bashar daga cikin abu da tabbatar mata akwai Allah ya ce shine yin imani da miliyoyin mutane suka yi wa yatiqaduhum bi wujudir rabbi subhanahu mutane miliyoyi sun yi imani cewa akwai Allah ba ma wannan ba sun yadda wa suna bauta masa na mata an gane miliyoyin mutane tunda a yanzu ana maganar population ɗin musulmi a duniya ya kai biliyan ɗaya na mata an gane kuma dukkanin musulmin nan sun yadda akwai Allah kuma suna bauta wa Allah ko da ana samun bambance bambance a cikin abubuwansu amma sun yadda dai akwai Allah kuma sun yadda ana bauta wa Allah to haka wannan kaɗan na muka cewa lalle akwai Allah dan mutum miliyan ba za su tsari su haɗu kuma kan abin da yake ba gaskiya ba ne ina fata an gane yace kuma suke da cewa akwai Allah subhanahu wataala ko wa yatiqaduhum lahu kuma suke itiqadi cewa wa barqahum lahu kuma suke bauta wa shi Allah din wa ta'atuhum iyyahu kuma suke marda'a bayan sun yadda akwai shi kuma suna bauta masa zai za a zo a taru a zo a yi sallah ya ake yin sallah ya ake yin bauta duk suna tafiya kuma na gani in ka tafi kasashen turai ko kwanan nan wani ba mu labari da yake rayuwa a Argentina yace su a can kasar su da suke rayuwa a masallaci ana saka kujeru da tebur na na yan zuwa ganin sallah su ba musulmi bane amma shi batura a kaidarsa shi baya koran mutum ko hantarar mutum kana sha'awar ka gaya ake bauta ake sallah to dai zo zauna yana kalla kuke sallar shi ba musulmi bane wani zai kai shekara yana zuwa kullum yana kallon ku daga baya ne fara muku tambayoyi akan sallar to ya kuke kaza to bisa kuke kaza to wace ku yi kaza a ƙarshe sai musulmi aga shi da sara kai kira yawa ba zai babu hantara ba zagi ko zuwa zai kawai kalli sallah kuma an waye wa gudu zauna a kama masa lemu ko shayi ko kofi ko wani abin sai zauna ya kalli ana sallah a yi kiran sallah a yi sallah a fiti kullum haka har sau biyar kuma da zo ko da shi ya ga dama kuma daga baya tambaye ku ko amar bayani ko sai shiga musulunci to haga ya ce mutane miliyoyi sun yadda akwai Allah suna bauta wa Allah kuma suna yi wa Allah da'a Allah ya ce kar ayi kaza ba sa yi Allah ya ce ayi kaza suna yi ina fata an gane za ga wani taruwar mutanen miliyoyin nan ta tara kan abu da ta kuma ƙarya a ga aibu zai yi ba ina fata an gane ya ce fi hinin ko ina muke fi hini an al'adar ko arifin bashariya ya tare da cewa fa a asalin ɗabi'a da al'ada na ɗan adam jariyatun sadiqil wahidin wa islami ɗabi'ar ɗan adam ya tafa kan cewa yana iya gaskata mutum ɗaya ba mutum ɗaya zai faɗi wata magana yanzu akwai ne faɗi magana ƙwaya ɗaya za ka ga duk a cikin taron mutane kowa ya da fara ɗaya saboda abin da ya faɗin gaskiya ne ina fata an gane ko kuma shi an yadda mutum ne mai kamala abin da ya faɗin nan ba cutar da wani ba ne kuma kowa ya lura cewa shi ba zai ƙarya ba sai ka gaskata shi ko ba ka bane da lafiyar ne faɗi magana kawai za ka ba a wani shakku ma so za a ɗauka an tafi Allah saboda an san kimarsa da kuma nagartarsa to mutum ɗaya ko biyu ana iya gaskata su akan wani abu to na kuma ga taron mutane miliyoyi su yadda akwai abu su yadda akwai Allah su yadda shi ne abin bauta suna bauta masa kuma wani a san ko mai gefe zo ce shi babu Allah haka wani ya zama hauka ke haka ba zai yi ba ke na fata an gane yawa to shi da abin da ba nake so nuna masa a nan gudu ya ce to haka ɗabi'ar ɗan adam da al'adarsa yana gaskata mutum ɗaya ko mutane biyu fadlan anil jama'a ba ma mutane da yawa ba wal umma wani ladhi la yuhsa ballantana adadin da babu zai kirgu ba yanzu adadin musulmi ana maganar ya kai biliyan ɗaya to duk sun yadda akwai Allah tare da cewa dukkan su kowa da irin nashi kudirin amma duk sun yadda akwai Allah kuma sun yadda wannan addinin na Allah ne Allah ne ya ce ayi kuma sun yadda za su koma ga Allah za su mutu kenan kuma Allah zai ba su sakamako na wanda ya bi shi kuma ga hukuma na wanda bai bi shi ba duk ba ba shi bane musulunci to haka duka waɗannan adadin a ce gaba ɗaya sun tabbatar da abu kuma kai ka ka ce babu abu kaga ai ka saba wa lafiyar hankali ka saba ma kanka da kanka mai ya ba ta an gane to shi ne abin da yake nufi a nan gurin shi ne adalin da babu na kirgu ba ba ya kirgu a minan nasu na mutane ma shahidul akali tare fa da cewa akwai fa shaida da dalili na hankali wal fitrati da kuma shaida ta alfitra shine dabi'a da Allah ya halicce ta a kai ina fata an gane hankalin dan adam da Allah ya masa ya yarda akwai Allah sannan ɗabi'ar da Allah ya gina dan adam akai ko ba a ta'awar wa'azi ko bayani ba ko ya yarda akwai Allah saboda yadda Allah ya yake kallon dukkan kallon duniya kana tun daga wayanka zaka ga kullum gari zai waye za ta fito za ta faɗi washe gari za ta fito kuma ranar ce dai ita ɗayan ce tana fitowa yau kuna cikin bazara sai ga an fara damuna kuna cikin damuna sai ga an daina damuna sai a dawo sanyi ba haka ake dai ba to wa yake wannan abu haka fikirar da Allah ma mata da cewa akwai Allah a ce akwai wanda yake biddi wannan abu kuna cikin zaman ku ga kunan yanzu gashi kuna zaune ana karatu ana hira ga haske ga wuta ga waye da za mu ɗauki awanni goma sha biyu a nan kana fita daga rana kai a gaban ka wa ya kawo ta me yasa ba ta fashin fitowa ba rana tun da aka haife ta gidan rana kullum ta fito kullum sai ta fito babu wani ne da nan ta bace bata fito ba to wa yake tafiyar da ita wa yake kawo ta wa yake ɗauke ta yanzu kunan yankin ku babu rana in ka kira wani a yammacin duniya shi kuma yanzu bai ma yi azahar ba bai yi azahar ba rana ce a gurinsa in ka kira da yake wanda yake Lagos yanzu haka mutum da yake Lagos a yanzu haka shi da rana a gurinsa yanzu da nake maganar nan dan tsakanin mai kai awa daya na fata an gane in ka kira da yake gabashin duniya a yanzu shi kuma ya sanar asaba ma yanzu haka to duka wannan abun wa yake yin sa Allah ne babu halin dan adam a ciki to haka shine fikira da Allah dan adam ma akwai hujjoji akan cewa lalle akwai Allah ko ba karanta maka aya ko hadisi ba na fata an gane ka je ka shuka abun ka na amfanin gona ka zauna a gurin kana kallon shi abin da ka iya gani kawai shine ya hudo kasa bayan an yi ruwa an yi rana ko daga nan fa ba ka taɓa san da yake ƙara girma ba ka ya faɗan ka ɗanka ne yana gani ka kullum kawai ga shi yana jarrafe yana kaza har ga kawai ta rana ya manne a guje ba sanya aka haka ba sai ga wata rana ya fi kama girma ba sanya aka haka ba me kake dannawa yake taruwa babu haka kawai Allah yin kansa to ka ce babu wanda yake masa wannan abu to ka ji ko to haka Allah yake sha'aninsa haka Allah yake sha'aninsa wai suka ce lalle akwai dalilai ma na fikira ma'ana natural ɗabi'a da Allah gina ɗan ƙarar a karta ya da cewa akwai Allah ko da ba a ja masa aya ko hadisi ba ya ce alafi hatima amanu bihi rina hankali da fitira ya tabbatar da ingancin abun nan da mutanenta suka yi imani da shi a matsayin Allah lalle haka ne ya tantance zama Allah na fata an gane wa yake raya ka daga Allah ne illa illa iyaka ka yi aure kawai ka sadu da matarka kawai ta yi juna kawai ta aiku ko ba ka bane sai kuma ga wani matar da miji sun yi aure ba su aiku ba me yasa haka Allah ga dama haka kawai Allah ga dama illa ka ja ce wani a ji asibiti wani da wani jinyoyi kaza kaza kaza kaza sai duk aji babu ba saboda Allah bai kaddara sa aihu ba a yanzu ana yi wani sai bayan shekara ashirin da aure tukun zai zo ya aihu kuma lafiyar sa kalau sai a yi aure mata da miji sai shekara goma su aihu ba sai su rabu sai ta je ta yi aure ta aihu shi ma iya aure ya aihu nawa aka yi haka su ne tsakaninsu ba kaddara aihuwa ba amma lafiyar su kalau amma da adaitan adaitan mun sha buga misali matarta da kai kaɗai da ke da ita sai ku haifi ya'ya guda goma duka ya'yan kowa kalarsa daban to me faru Allah ne na fata an gane haga dukkan abin da yake sa aka haifi ɗa na farko shine na biyu shine na uku hanyar na goma ba kamar me sa ka bambanci me yasa za a samu mace ko namiji Allah da haka Allah ga dama ko ladhi yusul kusul ahami kaifa yasha ina fata an gane uwa ɗaya uba ɗaya a yafe su ƴan biyu amma kowa ra'ayinsa daban ko ba ka bane uwa ɗaya uba ɗaya a yafe su ƴan biyu kamar su ɗaya kamar a zaga kara ji bahaushe amma ɗaya mai arziki mai kuɗi ɗaya mai ilimi ba da kosisi haka Allah ga dama ɗaya mai fasaha sai kuma bahiji haka Allah ga dama ba ga dukkan nan maka akwai Allah na fata an gane ba sai an ja maka aya ko hadisi ba saboda wannan aikin Allah ne babu aikin dan adam a cikin sa eh ko na muke wa amuru bihi wa akbaru anhu da kuma abin suka bada labari game da shi Allah din wa abaruhu kuma suka bauta masa wa taqarrabu ilayhi suke neman kusaci ma ga Allah ta hanyar yin ayyukan da Allah din yake so yake yarda shine kai sallah dan ka nemi kusaci ga Allah kai sadaka kai nafilfuli dan ka nemi kusaci ga Allah na fata an gane kaga wannan ko ba aya ba hadisi zai tabbatar ma lalle akwai Allah kuma gaske ne ya tantance abota masa saboda shi maka ne da ba sa ma kirgo kwata kwata a duniyar nan yace abu na hudu ikbarul malayin min ulama'i bayanai da jawabai da labaran da miliyoyin malamai suka bada an wujudillahi dangane da samuwar Allah wa an sifatihi da kuma sifofin Allah wa asma'ihi da sunayensa wa rububiyyatihi li kulli shay'in da kuma cewa shi Allah shi ne yake raye komai da komai yake kula da komai da komai a duniya shi ya halicce shi shi ya mallake shi kuma shi ke raya shi na fata an gane duk abin da ka gani a duniya Allah ne ya yi shi kuma yake kula da shi kuma yake raya shi kuma in Allah ya ga dama ya kashe shi shikenan ya ce wa ƙudurattihi ala kulli shay'in da kuma cikakken iko na Allah akan komai domin shi Allah ala kulli shay'in qadirun ne mai iko ne akan komai da ya ga dama kaga dai ga kalma fi sauki yanzu da muke ciki ko kaga da muka saba a irin yanzu tsananin sanyi ake a irin yanzu ba disamba karshen disamba zai ai sanyi ne mu kuma ko sanyi har za ka ga gari ana a wajen kwana babu rana ma a lokacin ko sati babu rana amma ga shan da fanka akan mu saboda ne saboda Allah haka ya ga dama dan nashi ne kuma shine arrabu shine kuma ya fa'alu ma yasha to ka gani yace wa annahum lidhalika abaduhu dan haka ne su bayin Allah din suka yadda da Allah kuma suke bauta masa wa wa aqa'uhu wa suke marda wa ahabbu lahu suke yin soyayya saboda Allah wa abgadu min adlihi kuma suke yin gaba da kiyayya saboda Allah mana duk wanda yake son Allah to suna kaunarsa wanda baya son Allah ba sa kaunarsa wannan shine kuma asalin alwala wal bara to wannan shine dalilai da malam ya kawo na nakali mana na ilimi game da samuwar ubangiji sai abu na gaba al'adilla al'aqaliya dalilai na hankali da suke nuna maka cewa akwai Allah mana ko ba aya ba hadisi za a ba bayanin kaga lalle lalle akwai Allah ina fata an gane yace abu na farko wujudu hadhihi al-awalim al-mukhtalifa samuwar wannan duniya mai mabambantan wurare da kuma yanayi duniya ce ga tsaron guda ɗaya kowa kamar da ba muka da misali yanzu haka a yammacin duniya in kida za ka tuntuɓe su ta hanyar waya yanzu haka su yanzu a maganar yin azahar ne wasu wuraren na fata an gane gabacin duniya can ci kuma sun raba dare wasu ma san kusan asuba ko duniya ce guda ɗaya to me yasa aka samu haka dan a nuna maka lalle akwai Allah da yake tafi da tsarin abisa yadda shi Allah ya ga dama ma'ana duniya ba bai ɗaya ba ce kowane irin yanki da irin abin da Allah kaddara masa kuma yake juya shi in ka tabbata duniyar sai ai wata shida babu rana fata-fata kuma duniya ce babu rana fata-fata sai kuma ai wani juyi sai ai wata shida babu dare kawai rana ce na fata an gane ko malamai suka je suka musu bayanai ga za su yi ibada suka nuna musu kuma da za su yi kuma aka nuna lafiya kalau shi ke ba ganin wa yake da irin wani ikon sai Allah shi kadai to duniya ce ga sanar amma yankinta yanzu ko a najeriyance in ka bar nan yankin ka shiga kudanci ka ga waɗansu mutane da da kai da su kawai in ban da cewa kai mutum ne su mutane ba wani abu da haɗa gurin yanayin wezan gurin da naka ba ɗaya bane abincin da suke ci da kake ci ba iri ɗaya bane irin jikinsu da Allah ya musu ma da naka ba ɗaya bane yanzu kana zuwa wani guri kowa ya san kawai kai bako ne saboda ka zama daban da mutanen gurin wani abu da Allah yake yi shi ne game da halitta za ga yanayin wurin wuri yanayin mutanensu na fata gane sai ga gasu waɗansu mutane ne ƙarfafa ko dogaye ko gajeru kusan gaba ɗayansu ko baƙaƙe ko farare ko masu sauƙin hali ko masu kaushin hali dangana dan ya danganta da ƙasar gurin da Allah ya saboda suka ce malamai kowane yanki to da ƙasar gurin Allah ya halitta mutanen yankin na fata kuna ganewa in ka samu gun da yake mai sahara ne mai rairayi irin wuraren mun nan idan ka samu mutane ɗabi'un mu gashi nan kusan abu ne iri ɗaya akwai sauƙin hali akwai kaza yawanci siraran mutane yawanci kaza yawanci kaza ko in ka tafi wani guri kuma ya ka samu wasu mutane ne ka tajjiru masu ƙarfi kamar talauci mana masu ƙarfin tsiya ga su buƙaƙe ga su da baƙin hali haka Allah ya gada mai kayansa saboda mai ba ƙasar gudu duwatsu ce haka Allah ya kinka su kuma ko abu wanda ya ce me yasa ko duk duniya ce guda ɗaya wani fa ƙasa ɗaya cewa fa kenan amma da ɗan arewacin Najeriya da wanda yake kudancin Najeriya maso gabar da wanda yake yamma maso yamma an aka haɗa sa buɗe kawai kana ganin kawai daban-daban su kuma ga ƙasa ɗaya ce to haka wannan duka zama cewa lalle akwai Allah kenan ina fata an gane lalle akwai Allah kenan to ce wannan duniya da kake kallanta mai yanayi iri daban-daban in ka tafi wani gurin sai ka samu su sanyi ne in ka tafi wani gurin zafi ne ko gurin ma da korin sama ba a yi ko suna rayuwarsu kuma lafiya kalau wani gurin kuma sai a wata shida ko goma ana ruwan sama duka haka Allah ga dama ya tsara duniyarsa wannan ƙasa ɗaya ma kenan ko to kaga samuwar wannan duniya mai abubuwa mabambanta da yankuna iri daban-daban wa wakalukatul kasira da kuma halittu masu yawa kuma daban-daban kuma kowanne da tsarin da Allah ya masa za ga yanzu hatta dabbobi da suke nan area ai daban suke da dabbobi da suke kuma kudancin ƙasa misali in ka dauki ko Najeriya kadai yanzu ka dauki awaki da suke nan yankin in ka tafi kuma ka je ka bangaren su Enugu su Jos suwaye zaka kuma nasu su ma daban kuma duk akuya ce amma kirin su da Allah musu ba irin zaka bane sai ga wata yar gajerar akuya ko ba ga ake yin su ba yan gajejjeru kamar waɗansu kai daga eh wani iri ko haka Allah ga dama ya kayan su duk waɗannan ya zama ka cewa lalle akwai Allah ya suka ce malamai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk wani abu da Allah yayi to yana nuna maka ne cewa shi Allah shi kadai ne alama ce akwai adagar ta lalle Allah shi ne kaɗai Allah ina fata an gane ya ce ko ina muke almutalawwi'a ga su nan halittu ne da yawa kuma masu nau'i iri daban-daban ya shahadu wujudi khaliqiha to wannan kaɗai ina nuna maka cewa lalle akwai wanda ya halicce su me yasa da akuyar take nan arewacin Najeriya da kuma akuyar yankin su Jos ko ba iri ɗaya ba ce me yasa sai nuna maka cewa lalle akwai Allah shine yayi abin sa kuma shiga dama tsaya daban-daban ina fata an gane kaga wannan ka yanzu maka cewa ashe Allah kawai Allah ne kuma akwai Allah shi yake yin kuma duk abin da yake dama a cikin halittunsa yace wa khaliquha modalatisu wa huwa Allahu azza wa jalla shine Allah mai girma da guwaya iz laysa hunaka fil wujudi man idda'a kalki hadhihi al awali ya saboda a duk duniya ba a taɓa samun wanda ya ikirarin cewa shi ya halicci wani abu da yake doron ƙasa ba. An samu da yawa daga cikin kangararrun bayi da suka ce su Allah ne ko? Ba an same su ba? Fir'auna da ya tumbatsa ya sha giyar mulki ya ji ya ɗaukaka sai ce mutane da a karan farko an da rabu kumul a'al. Ya ce ni ne babban Allahnku. Ya yarda akwai alloli ƙanana ƙanana. da ya ƙara shan giyar mulki ya ji ya kai ya kawo sai ce ya ayyu halmala'u ma alimtu lakum min ilahin gari ai ba wani ma Allah da za a bautawa sai shi in ji shi amma ya taba cewa shi halitta mutane kuna ganewa ba su halittun da ba taba samu a tarihin duniya Allah ya hana wani dan adam da ya tunani ya ce shi ya halitta kaza ba Allah ya hana wannan zai iya cewa shi Allah ne saboda shi kenci da izgilanci ba ga 'yan fara suna faɗa ba zindiki baki kirin tukuru talaka matsayaci amma ta shi Allah ne a suna faɗa yi zai ce shi Allah ne saboda ya rare na kansa mahaukaci na riga ya haukace ya tara gashi ana wannan zafin ya saka hular sanyi a kansa ko ba ga suke bayanin ba abubuwan alamominsu zai ce shi Allah ne ma in ya ga dama amma akwai wanda ya taɓa cewa shi ya halitti kaza ya ce ba a taɓa samu ba a duniya ko ba za a samu ba to rashin samun ba wanda taɓa cewa shi halitta mutane to ya nuna maka kina shi akwai Allah kuma shi kaɗai ne shi halitta kowa da kowa shi ya halitta kowa da komai amma duk ɗan adam sai dai wani iskanci hidima amma shi halitta wani bai isa ba babu wannan yace ko malida hadi kalka hadi al-awali yace wa ijadi hasuwa ba a taɓa samun wanda ya ikirari shi ne ya halicci wani abu da yake cikin duniya ba ko kuma ce shi ne samar da su ba in ba Allah ba kama annal aqalal bashari kamar yadda kuma hankalin dan adam yuhilu wujudi shay'in bila mujudin hankalin da Allah dan adam to ya kore a ce ga wani abu kuma babu wanda ya samar da abu a hankalin dan adam bai da haka ba yanzu a ce ga masallacin nan amma babu wanda ya gina shi a gan wani faɗa maka gaci ah wanda ya gina ɗin mutuwa yi inda ka dafa wanda ya gina shi ayi ta ce maka a'a shi kawai an waye gari ne ta ga kan masallaci ya tsoro ta ga za a yadda to ko haka aka faɗa ta ce to waya tsoro da shi kuma shi bane dole ta mai ai to waya tsoro da shi tun da yanzu karken ka ko mun kai kafa kowa iya noma a duniya me kake yi shine ka je ka yi binne kafin a fara ruwan sama ko ka je ka tsona ka saka aje ko abin ɗinka irin ka shikenan abin za ka iya a duniya to wa zai ruwan sama naka ne ruwan sama to wa ka ruwan sama dole tsaron ya fito ba dole ba ne ta Allah ga dama to ka kai ma ka yarda a shi aikin na Allah ne kuma tsaron yanzu ga shi ya fito amfani ya fito ya hudu kai zaka sa ya girma in ya girma ya kai ya kai ya zagaba kai daga sa ya kai ya fi da yaya duk wannan ba aikin ka bane me aikin manomi kawai yayi saka yayi noma ya fesa magani ya tsira ciyawa shine kai aikin sa amma akai abun yi kosa yayi yaya a daga ga wani guga sai gona ta yi kyau sai a mata kiyasi za a samu buhu 100 ba na yi ba ko ga ya cika ibin da ake so sai a zo a taya samu buhu biyar an yi ba adadi an yi ba adadi domin Allah mai maka Allah shi ne Allah sai a ji wani hukuma ce ana ba a tsammanin a samu buhu biyar kuma ya samu buhu goma saboda na Allah ne don Allah karye tunanin ɗan adam ya nuna maka shi fa Allah shi ne Allah kuma komai kana baro shi Allah in ka gama abubuwan ka na asbab ɗinka to ka bar wa Allah kuma ikonsa ta muna dai fatan alheri Allah ka sa mana alheri amma ina tsammanin samu buhu kaza wani har bai da ce a wani wannan kiyasin ne kuma sai Allah ya sauya ya da ku ina fata an gane to haka yace hankali dan adam ma ya shar'anta cewa ba zai yi a samu wani abu gashi ba kuma a ce abin babu wanda ya samar da shi dan adam bai da wannan ba yace ko ina ne wujudul ayn bisa shay'un bila mujidin a ce ga wani abu nan a shimfide kuma babu wanda ya yi shi wa zalika ka ba'amin yace kamar abinci a ce ga abinci nan bila mu'alli ya taba tsihi a ce ga wani abinci nan a dafe amma babu wanda ya dafa shi zai yi haka ba zai yi ba inda ka ga abinci a dafe an buɗe ma shi a kwano ko a faranti to dole akwai wanda ya dafa shi na fata an gane don ba zai yi haƙi yana zaune a tsangarniya kawai sai ya zo ya bai da kansa gari ko ba haka bane ya shiga cikin tukunya ya haɗa ya dafa kansa da kansa ya shiga cikin kwano ya zo cikin farantin ka tura maka kofar ɗaki haka ba zai wannan haka ba zai ba dole sai an samu wanda shi kuma ta sai ya yi aiki a kansa idan hatsi ne a nemo shi a sirfa shi a wanke shi a daka shi ko a liƙa shi ko a kai inji a tankaɗe a zuba tukunya ta tafasa a tuƙa a yi waye ba haka ba ne tukunne zama abinci sai to kaga a hankalin ɗan adam ma ya kore cewa ga wani abu kamar abinci a dafe kuma ce wai babu wanda ya dafa shi dan adam ba zai da wannan ba bai taɓa da wannan ba ko ya ce au firashin ko a ce ga shimfiɗa alal arabi a shimfiɗa ƙasa bila farishin amma shimfiɗar babu wanda ya shimfiɗa ta da haka so ka faɗi masallacin nan ba ga shi ɗan ba ne fa dole akwai da shimfiɗa shi ko da kawai daga zuwa sai wani kansa sai shiga layi sai gyara agabu zai yi ba dole akwai wanda ya shimfiɗa to ana baka misali ne dan ka gane cewa a dan adam ma bai yadda cewa za a samu ga wani abu kuma ba wanda abun ba ba a samu haka ko ya ce da ko eh ina ana ban gane fa kaifa haka ne ko ya ce fa kaifa idan to idan da haka ne فكيف bi hadhihi al-awalim ad-dakhma to in dai har ka yadda cewa ba zai yi a ce ga shimfiɗa babu wanda ya shimfiɗar ba to ya za a ta kuma wannan duniya mai girman gasken nan kuma ce babu wanda ya yi ta ai ba zai yi ba yanzu haka ba zai yi ba kenan dole akwai wanda ya yi ta kuma ya mata tsari iri daban-daban wuri kaza a samu rana wuri kaza a samu dausayi wuri kaza a yi tsirrai wuri kaza a yi kaza duka Allah shi tsara kayan sayar da ya ga dama ba zaɓa kuka yi ba ku guri mai kaza ba na fata an gane haka kawai Allah ga dama a bisa hikimarsa da kuma hikima ta ubangiji da ya ga dama game da abin da yake so ga bayansa a jika za a ce wannan duniya mai girma a ce an yi ta kuma alha'ila minas sama'i wata duniyar da fa ta haɗe sama ga baki ɗaya da abin da yake cikin sama wa ma hawaz minal afalaki da abin da yake sararin samaniya na afalak shine hanyoyi da Allah saka a cikin sararin samaniya yanzu wani yukan ubangiji duk abin da ake tunka da yanzu na kimiyya da technology ina fata kuna ganewa ana fa amfani da shi ne ta wani abu da Allah ya hura a sararin samaniya idan aka ɗauke abin na minti na sakan ɗaya duk wani abin da kasance technology ko zai baya amfani a duniya ko duk abin da ake kirkira na sadarwa da kake gani ana ganin abu na mamaki a duniyar nan to yana amfani ne da wani abu da Allah ya hore shi a sararin samaniya a sararin samaniya ne ake samun hanyoyin duk wannan abubuwan sadarwa da ka sani sannan a nan ne ake samun hanyoyin da za a yi sufuri jiragen sama su hau da sauransu akwai wanda in jirgin shi kansa ya wuce a saman to ya tafi kenan har abada ba zai dawo ba saboda Allah ya wata gurin tsari na musamman kana tsara sama ana tsara canja waɗansu hikimomi na ubangiji da shi Allah ya ga dama ya yi su har za a je gurin da a saman ne amma ba zai yi kuma ka yi rayuwa da kake a ƙasa ba yasa a cikin hikimar ubangiji sai ya hore jirgin sama ya ɗauki mutum ɗari biyar da kaya sama da tirela goma a lokaci ɗaya ya yunkura ya tafi sama ina fata an gane kuma ya tsaye da shi a sararin samaniya sai da baya gaba baya baya tsaya tak wannan dai honar honar ubangiji sai ba kisa lati ya kore muku duk abin da yake sammai da kasai wanda nashi ne dan amfanin ku a honar ubangiji radda Allah ya ga dama ya kwata kansa shikin jirgin sama haka zaka ga adam fadi suka ce ma masala in kina son ka gane shi ce banne ayar Allah mai girma to ka tambayi wanda yake ilimin astrology shine sararin taurari da tafiye su wanda ya zurfa ilimin zaga a ƙarshe dole zai musulunta kuma da kuma musulmi bane saboda zai ga ayoyi na zahiri da dole ta kai wannan Allah ne ba ikon dan adam bane to ka duba sararin samaniya nawa kake biya ake rike maka shi a kanka tun da aka haifi kowa ka ganta ba gufa ba tokara ko ba taɓa kecewa ba ba taɓa kuma gajiya ba na fata an gane hatta Allah ya kaya shi don jima ta ubangiji da kuma koyo bayansa don su bauta mishi to da abin da kace cikin samaniya da dukkan abin ta tattaro ilal aflaki wash shamsu wal qamar wal kawaki da rana da wata da taurari duka wannan fa Allah ne suka su asalin samaniya kuma dukkaninsu ba suna rayuwa da abu ɗaya kowanne akwai gun da yake rayuwa kuma kowanne a cikinsu akwai hanyar da yake bi ba su haɗuwa a kowace hanya shi samu lokaci in aka samu wani juyi na ubangiji lokacin da shi wata zai shiga layin da ana ta ba shi inuwa domin hanta shi kansa hasken wata ma daga rana Allah ke ɗansa masa hasken wata kansa ina ba ta gane domin shi aka ce da kamarar munir ne ma'ana haskensa ba kamar hasken rana ba ne yasa ga shi da bambanci abu da yawa akan hukuncin hukuncin hasken su kuma ma abin nan hasken rana da wuta to sai Allah ya ta kaddarsa ya tsara kowanne a cikin su akwai hanyar da yake bi ya ce wa shamsu tadri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la shamsu yanbaghi laha أدرك الكاميرا ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأنا متشك sai Allah shi kare yace shi ta rana tana tafiya ne akan wani tsari da Allah ya mata na matabbatarta wannan kuma kaddarawa ta al-azizul alim yace wal qamar shi kuma wata qaddarnahu manazila muka sanya mu da shi ma masaukansa da yake tafiya in yau aka ce ɗaya ga wata to yana masauki kaza ne yasa tashi kaza za a ga tashi kaza da jikin wata in ya kawo kwana biyu tashi kaza ne zai bayyana za a iya gani in ya zo kwana uku haka haka haka har ya waye gari ya koma kal urdunil qadim yadda ya faro ɗan ƙanƙanin nan daga ya zo ƙarshe kuma wata ya koma kuma kamar sabon kama kuma da ya ce kuma da ranar da wata ba yadda za a yi sun suke junansu su haɗu ba su taɓa haɗuwa ba ya ce amma kuma kullum dukkaninsu fi falakin ya zuwa suna iyo ne a falaki guda ɗaya a sararin samaniya da dukkanin Allah ne gida mai kayansa na fata an gane don haka dukkan wannan ya za a ce ga su suna tafiya babu wani kuskure shekara ba adadi Allah ne kaɗai sa adadinsu kuma ka ce babu wanda ya yi su kaga mutum ya bugu kenan ya samu kansa ya taɓa yi ina ba an gane ya to shi ne da rana da wata da taurari duk waɗannan suna tafiya ne a sararin samaniya kuma kowanne akwai tsarin da ke tafiya a kansa ya ce kullu ha muktalifa ko ya ce dukkanin su fa muktalifatul ahzab wal maqabir suna tafiya ne a mabambanta hanyoyi kowanne da hanyarsa kamar wannan dai adamu ka zama muka gane a kansa ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar rana ba ta riskar wata ba walal layl sabiqun nahar kuma dare ba zai taɓa rigar rana bayyana ba mana kowane ritsan da Allah ya masa dare ga lokacinsa rana ga lokacinsa haka su gaba da wanzuwa a yadda Allah ga dama din ba fashi kuma a ciki sadda Allah ya so sai a sa dare ya fi rana awanninsa yawa a wani lokaci wani lokaci kuma sai wuni ya fi dare yawa a waɗansu lokaci awanninsa amma da cewa kullum fi falakin yasbahuna suna tafiya ne akan wani falaki da Allah ya tsara musu ina fata an gane to ina miki yace kullu hamsatu adamu wal qadri ko wal abad was sayl kuma dukkaninsu da wata da taurari da rana ba ta gode suke ba a ba'ad kowanne tsakaninsu tafiya ce fa ta zaman kanta ba ita fa rana da ana maganar ma tsakanin ka kai nan da kake doron duniya da gurin tafa kilomita ne in ka ji abin ma wani irin lissafi ne ma ya wuce ma hankalin mutum ko shi yasa ita ba suka ce ba za ma iya zuwa gun take ba to shi kuma wuta shi ma akwai gun da yake ko binciken ilimin cewa za a iya zuwa duniyar da yake rayuwa wannan ilimi ne ilimi ne ba ana ban karsha wani a ce ina fata an gane to taurarin da kake su ba dukan su bane suna bude bane kowanne da gun da yake rayuwarsa shine al-abad nisa tsakanin su wasai da kuma tafiyar su kowanne da hanyar da Allah ya saura masa ke bi kowanne da hanyarsa rana ga hanyarta wata ga hanyarsa taurari ga hanyarsu taurarin ma kashi daban-daban ne haka Allah ga dama yake tafiya ko suna juyawa ne na fata an gane ya ce wal ardi ka dubi ƙasa wa ma kalaka fiha da abin da Allah ta a cikin ta min insanin da dan adam wa jamin da aljanu ka duba ƙasa doran ƙasa kenan ko sararin ƙasa ka kalli doran ƙasa Allah ya yi mutane kuma ba mutane aka yi aljanu kowa ya yadda akwai aljinu kuma littar Allah ne babu mai inkarin akwai aljinu na fata an gane yau to ga ɗan adam ga aljinu wa haiwanin da ko sauran halittu da dabbobi da tsuntsaye ma'ama bayan ko bayan adnasiha tare da cewa ko a cikin mutanen akwai bambanci da jinsu za ga yanzu da ɗan Najeriya da ɗan China ɗaya suke a mutane ne in ka je kaga kin ga tafakin haji ko umara ka kalle waɗansu mutanen wata ƙasa suka ga wani iko na Allah da kai da su in banda cewa duka mutane ne babu wani abu da ya kama ko kai kama da shi duhun ku daban halittar ku daban ɗabi'ar ku daban amma mutane ne su gan su wasu ƴan gajajjeru ƴan ƙanana ƙanana wasu gan su wasu garma garma da su wasu gan su wasu ma faka faka masu faɗi haka kawai kuma Allah kuma duk mutane ne duk mutane ne amma dukansu Allah musu bambanci a ne a jinsuna da kuma ɗabi'u da halayen mu so yace to ka duba wannan tare da cewa mu tsakanin adnasiha wa afradiha a jinsin mutanen kansa haka ga bambanci sannan kuma afradiha ɗaya ɗaya kun mutanen cewa da bambanci yanzu ka zo kai mu duk ɗayan gasho ne ga mu nan amma duka wani mu ɗaya ɗabi'unmu ɗaya halayenmu ɗaya to haka an samu yawa bambanci tsakanin al'afirar ba ma maganar ma 'yan gari ko 'yan ƙasa ba 'yan gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya sai ka samu ɗabi'unsu daban-daban in banda Allah ba zai wannan sai Allah shi zai wannan abu ba kamar hatsi ba ne a shuka hatsi a gona ya fito hatsi to yi kuma mutum ba haka ba ne mata da miji su yi aure kuma su haifi 'ya'ya kuma kowa daban-daban ta ga wannan yana maka aya ta ubangiji sha gashi kowa da halinsa da ɗabi'arsa da kuma bambanci na al'adunsu da abubuwansu ya ce minal me ta bayan fil alwani tare da bambanci tsakanin launukansu wal alsun da kuma harsansu ma'ana yaransu a zai ko a najeriyance ko a gaggawance za ka samu waɗansu farare ne waɗansu baƙaƙe ne waɗansu yare kaza ne in ana yin wani yare da bakaji saka da kamar ba magana ake ba kuma su suna gane kayansu kuma suna hirarsu suna kwabansu kai ma in kana wannan ka yaren shi ma ne ta mamaki wannan me yake cewa baya jin me ka faɗa ko ba ka bane kuma haka Allah kawai ga dama ya tsarin sa ya tafi ai dariya ai shewa amma kai abun da kai gulan tu ake kuma haka Allah ga dama ba dole duk yaro ka cewa ai akwai Allah kenan wa manafi'u ya muke waqtilafi fil idraki wal fahmi da kuma bambanci tsakanin al'idrak wal faham gane abu da fahimtar abu za ka tara ɗalibai guda ashirin a gabanka a matsayin na malami malamin guda ɗaya ne ƙwararren malami ne ya san darasin ya ƙware a ilimin zai karanta ɗalibai guda hamsin a lokaci ɗaya amma ɗaliban nan guda hamsin kowa da yadda yake fahimtar darasin saboda ba aikin malamin bane wannan na Allah ne ina wata kuna ganewa suna haka ba robar bane aiki robar ne za a yi su da akan tsari iri ɗaya amma nan bayi ne da Allah so kowa da yadda Allah suka masa fahimtarsa wani Allah suka masa hankalinsa bai wuce kwakwalwarsa ba shi kansa wani kuma an masa hankalinsa ya kai kaza wani fahimtarsa ga abubuwa da wuri ce kana faɗan magana kafin ka gama shi ya gama gane ta kuma ka Allah ya shi kuma ka bar shi idan haka sa haka zai faɗa maka ɗaya daga cikin malaman da bai jima ma da rasuwa ba a shakalin a shaiki ɗi Allah masa rahama babban malamin tafsiri ne ta su albani na gasken ne da su bin bas tare suke zamani ɗaya a guri ɗaya suke rayuwa babban malamin tafsiri ne yana da tafsirinsa abin nan addu'a ulbarku fi idahil qur'an bil qur'an tafsiri ne mai kyau sosai sosai an ce a tarihin sa sanda yake yaro in zai fita irin wasa na yarin ta dinnan mamai ta ce masa karka fita ka tsaya mun yi karatu su to mu yi karatu ka ta fara koya masa misali rubul hijaiya alifun ba'un zuwa ya'un ya ta faɗa ya maimaita ta to na yi eto jirka ta fasan sa to an dawo gobe ya ta to tsaya za a yi kuma wasan ko alifun bi fataha a wan bi fataha ba ya ta to dakata dukan su haka ya ta ce ita to din na iya ita kamar ya ce a to na iya mana to yi mun kawai mata gaba daya saboda bai wata kyauta Allah hatta malaman tarbiyya wanda in ka kai musu kan ka karanta misali harkar karantarwa yanzu ka koran karantarwa daga aji ai ba duk ɗaya suke ɗalibai akwai wanda shi gifted ne an talented shi irin wannan ba a kwaikwayar sa sai sa a irin tsarin su shi ba ya zama aji ma kana zuwa aji a matsayin ka na malami da ka rubuta misali biology what is biology kana fara magana shi ya gama ganewa shi da haka yanzu ya gama ya gama darasin kana bata masa lokaci to ba zai zama azumi ba kawai tafi wasan sa kuma ka tsaye da kamar jarawa kuma zai ci saboda me bai wasu haka Allah ga dama wani kuma kai ci a yi ta fama a yi ta fama sai dan gane ina average wani kuma a yi a yi a yi dole a bar shi haka sai ran da Allah kuma ga dama sai ƙara buɗa masa kaga wani san da yake primary ba shi da ilimi yanzu sakandare kuma sai ga Allah ba shi ilimi wani kuma har sakandare zai gama bashi da ilimi ya tafi kuma jami'a kuma sai Allah bashi ilimi saboda kowa da yadda Allah ya tsara masa na fata kuna ganewa ba ga wannan kaɗan nuna maka cewa lalle ashe akwai Allah da yake yin wannan abu tun daga mutanen iri ɗaya ne to kuma ya komai su ba iri ɗaya ba shine kan ali ke to haga al idrak din su wal fahm tattalif fahimtar su da gane abun su wani sai kai dogon bayani wani kuma kana daga hannu kawai ya gane ba kake nufi kuma shi kenan ya wuce gurin yana ka samu duk gifted yana da wahalar sha'ani shi ba a ba a yin abota da yi sosai don shi daga ta fara magana shi ta dame shi saboda ya gama da gurin ya wuce gurin shi ta kuma aka da shi baya don ba gane muku ta faɗa da shi kullum ina fata ne to shi ne ya ce ina muke cewa wa ka sa'isu ko wasiya amine washiyati haka kuma abubuwansu na muradun rayuwarsu daban-daban ne wane shi ya fi son kaya fari wane ya fi sha'awar baki wane ya fi sha'awar babban riga ba haka bane wane kuma fi son sha'awar mai ƙananan kaya kowa da irin abin da yake bukata shi wani ya fi son ya samu abu mai zaƙi-zaƙi ya sha wani kuma baya son zaƙi sai ɗan barkono da manda-manda da da magi-magi haka kawai Allah ya mutane kuma kowa da yadda Allah ya yi shi to wannan ya nuna maka cewa lallai ashe akwai Allah da yake yin wannan abu saboda gashi mun dai buga misali gida ne guda ɗaya mata da mijinta sun haifi ‘ya'ya guda biyar kuma duka ‘ya'ya guda biyar ɗin kowa ɗabi'arsa da halinsa daban-daban kaga inda a ce da aka saba ne ka je gona ka shuka hatsi me za ka girba hatsi za ka girba ko da ka shuka dai ka samu kuma dawa samu a gurin aure kuma ba haka bane za ka abu ɗaya wannan ka haifi ɗa namiji farko kuma ya zo a rika haifi haifi ko mace ko kuma haifi duk mazan ma duka su biyar ɗin misali ko duk mata biyar ɗin amma kuma kowace kalarta daban halinta daban siffarta daban ɗabi'arta daban ta gidan ce su kamar ba uwa ɗaya ba ɗaya ba ba na faɗa ba to me yasa ka samu haka Allah ne na fata an gane to shi ne ce wannan ana samu shi ma a cikin mutane yadda Allah ɗin ya gada ma kuma har dabbobi haka ne dabbobi haka ne za ga ba duka halinsa ba ɗaya bane dabbobi kansu za ga in kana kiwo akwai wanda yake da haɗama akwai mai haƙuri akwai mai da asin kiwo da kake za ka gane irin wannan abu to barin ta kuma mutane wani barna eh barar ba ko ba zai ci ba to za ka kama mutane kenan idan dan tamori ina miki ainihin gunna ne mana kawarar da shi na gani ya ce wa ma'auda a fi ha min ma'adalin da irin abin da Allah ta kai a cikin ƙasa min ma'adalin na ma'adanai muktanifatin wani kuma ta zanto daban-daban a wani gurin a samun su zinare wani gurin azurfa ce a ƙasa wani gurin kuma wani dutse ne mai daraja mai tsada da ya fi zinaran ma tsada kuma za same shi kuma da cikin ƙasa ne kuna rayuwa a gunku shekara aru aru ba ku san komai ba sai kuma ta rana sai Allah ya bayyana wani abu na mamaki a cikin ƙasa da kuke rayuwa kuma ma'adanai na mamaki wani gurin a ce fetur ne a ciki wani gurin gas ne wani gurin kaza ne duka wannan aikin waye aikin Allah ne tunda duka buɗe ne gashi nan amma kuma kuma shi daban-daban to an saka ma'adanai iri daban-daban a cikin ƙasa ɗin ko ya ce wa alwani da kuma lauluka daban-daban za ku dutsen kwa da ya fi daimon matsada ya fi daimon tsada yan kasa mai wanda ya kai nauyin wannan abin to kai shi can ka yi kuɗi kawai ko ba kuna son kuɗi ba to shi kenan ka yi kuɗi ka yi kuɗi na gasken gaske ya ce wa manafi da kuma amfaninsu ma daban-daban ma'adanai ne duka gasa ƙasa amma amfaninsu daban-daban kowanne da abin da ake yi da shi ba za a yi wannan da wancan ba a ka zaka ɗauko fetur ko da da yake da gas ko da yake da kananzir to kowanne da amfaninsa haka kuma Allah ga dama ya haɗa to ka duba shi fitar aka ce in Allah ga dama sai ya haɗa shi a gurɓace duk a shi a fudda fetur ɗin a fudda gas ɗin a fudda kananzir a fudda waye duk a shi abu guda ɗaya kuma kowanne amfanin daban-daban kuma bai zo ka ɗauki fetur ka yi amfani da shi abun da yake ake amfani da gasa to duk wanda nawaye na Allah ne na fata an gane ya ce wa ma adra fiha min anhari da kuma abin da Allah ya gudanar a doran ƙasa na mai koguna kawai yanzu ka duba cikin kogi ƙasarsa ai yashi ne yanzu kuma ka ɗebi ruwa duro ɗaya ka samo yashi ka kwara ba shi sakan ɗaya sai tsotsi sau kuma ga ruwa balin-balin a kan yashi yana rayuwa wani bai taba tsotsewa ba wani haka ikon ubangiji ikon ubangiji to wani zai muka akwai Allah kenan domin Allah bai ba wa ƙasa damar sanya wannan ruwan ba a yanzu a bar shi don a amfana da al'umma ne kisa ga kogi ne kuma ƙasa yashi ne ko ba shanya wake ba kuma ga yana da ya tsawon shekaru to haka wannan duka iko ne na ubangiji ya ce wa ma a haɗa ko me biya biziha abharu da kuma abin da Allah ya kewaye doron ƙasa da shi na ne na tekuna domin duniya ga baki ɗayanta teku ne ya kewaye ta shi kuma tekun a iya binciken masu ilimi ba su da iya kawai shi ne kawai da sun da inganci a gurinsu ba shi da adadi ba shi da iyaka kawai haka Allah ya shimfiɗa shi a duniya ba shi da iyaka ba shi da adadi sai da ka samu a ce ma red sea a ce black sea a ce maka waye sea amma da ƙarshe za a jigun da kawai kowace kune illa ma sha Allah ko kowa ya haƙura bar wa Allah ikonsa kuma a yadda Allah ga dama sai ruwan ya komai yawa kuma a duniya doron ƙasa da ake takawa a duniya to da yake teku ne a duniya ya fi doron ƙasa kuma yawa kuma Allah ne kaɗai ya san abin da yake cikinsa na halittunsa da ma'adanansa da abubuwa da Allah shin faɗa cikin teku wanda shi kaɗai ya sani to ga duk wani maka cewa lalle akwai Allah ina fata an gane na yake ya ce ma da min wani abahari amma ko ambatar fiha min nabatin da kuma abin da Allah ya tsirar a cikin ƙasar na annabat tsirrai iri daban-daban da je ka ga wasu wurare yadda kake ganin maina a nan in ka wani gurin kuma leman zaƙi ne a cikin gari gashi nan ko'ina in ka je wani gurin kuma mangwale ne da kasan maina a nan in ka je wani gurin kuma apple ne kamar da kasan maina a nan ko inibi a wasu ƙasashen haka Allah kawai ya ga dama to tsirrai ga sunan iri-iri ya ga ta maka damuna ta yi tsakiya in ka je ka bayan gari je za ka ga tsirrai iri daban-daban Allah ya da su iri daban-daban wani ma baka san ma meye ba sai shi Allah ya sani na fata an gane wani ma ba taba ganin shi ba sai abannin shi kala fara ganin sa a wurin duka Allah yana jin shekara a tattun da yanayin wurare ko yace wa ashjarin da bishiyoyi tattalifu simaruha wanda ita bishiyoyin ƴaƴan itacen su ma daban-daban ne an ko anan da gongoro da goba ai haka ba ɗaya suke ba to gashi kowanne daban-daban kuma amma ruwan sama ɗaya za a yi duk su fito su yi tsoro su yi ƴaƴa su aihu ko ya zanto irin su daban-daban ba ma haka ba in leman ne ko gobar ce gashi a gona ɗaya amma da an fitar da su duka ɗauka in ka sha wannan zaƙi wannan kuma tsami me yasa haka Allah ga dama na fata an gane yau ya ce wata bayan ko anwa'uha kafin bambanci na launukansu za ka samu leman kansa in lemo ne misali ko goba ai ba da iri ɗaya ba ce akwai goba yar kaza akwai mangwar ɗan mamudu akwai mangwar aure akwai mangwar mai warin ga wasa akwai mangwar kaza haka dukkan su ne mangwaro amma Allah ya kuma iri daban-daban daban species daban-daban daban to haka leman zakin ma yake a ce man dan dan tugu ne wannan dan ina ne wannan haka kai kuma kowanne daban-daban kuma ko zakin sa ma ba iri ɗaya bane da kaifin sa ba iri ɗaya ba yace wa umuha da ɗanɗanon su ma daban-daban wa rawa'iha da kuma kanshin su a baka yanzu ka samu lemo tanjirin ba lemo ba ne amma da yake da lemo haka wannan gama gari ƙanshin su ba ɗaya ba ganin shi ma ida ba ɗaya ba bayan shi ka sha a hannu ba iri ɗaya ba amma ko duka mai ne lemo ne so duka wannan kaga ayas ta ubangiji ya ce wa ka sa isu ha ko wa fawa'idu ha da kuma waɗansu abubuwa mara take bance su daban-daban da kuma mai amfanin su iri daban-daban sai ce maka wannan yana maganin abu kaza wannan kuma yana maganin abu kaza ne baya maganin wancan da aka na farko an kuma ga duk iri ɗaya ne a suna ko kuma a kala sama duka sai Allah ya su daban-daban ya ce wannan kaɗai ya nuna maka lalle akwai Allah domin banda Allah wa zai irin haka a yi abu mabambanta iri iri iri kuma kowanne da abin da Allah yake nufi game da shi ina fata an gane kaga wannan hujja ce ta hankali yake nuna maka ma akwai Allah to mu dai alhamdulillah mun yadda akwai Allah ko yawwa kama ga ana maka magana yanzu kwanan nan fa aka wannan debate din a India kwanan nan har yanzu abin ya trending ma yasa aka shiga musulunci saboda an yi kada wanda yake cewa babu Allah kan zo suna da addinai da yawa India saka sabab kuma da suke bauta bera kuma ta bauta saniya haka suke rayuwar su to su kan su girin babu Allah ka tabbata to sai aka aka wannan abin da su kuma ka samu nasara akan su suka gane gaskiya subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله